Baba Suda, Sarkin labari.
Ana zargin an yi garkuwa da wani babur ƙirar roba-roba na wani matashi a nan Kano an kuma ce sai ya ba da kuɗin fansa.
zan biya dubu goma sha biyar ya faɗa min daidai inda zan je in ɗauki mashin ɗina sai ya turo min account number Shi kuwa wani direban mota, kibiyar tiraka ɗin jami'an tsaro ce ta nuna motarsa bayan da ya ɗauko wasu masu garkuwa da mutane bai sani ba.
bindiga sama sai suka yi harbi takwas sauran fasojoji na suka kama kuka don wasu ma har fitsari ce mun a motsa Wasu mutane sun cimma ajalinsu sakamakon zargin wani direban tifa da ya aran hannu da sanyin asuba.
dan tifas wallahi shine ya zo bige motar ta ɗiban yashi to mu gama suka yi Duk wanda cutar lasa ta kashe shahidi ne.
lalle idan Allah ya kaddara masa rasuwa to za a bashi ladan wanda ya yi shahada To shin yanzu gadin mai buƙatar shahadar kenan sai ya je ya ɗauko lasar? Bayan rahoton huɗubar Juma'a, za mu ƙarƙare da kalmominmu na fada. Ku dakace mu. Mai sauraro barkanmu da Juma'a, Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke faɗin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a, taken Juma'at rahmatullah, wadda muke fatan Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairan da suke cikin ta'amun, kuma kamar kullum za mu yaya labulan shirin ne da karatun labarai.
Ministan ma'aikatar lafiyar ƙasar nan Osagi Emmanuel Enahire zai kawo ziyarar jaji asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sakamakon bullar cutar zazzabin lasa da aka samu a asibitin har ta yi sanadiyar rasa rayukan wasu likitoci guda biyu Dr. Habibu Musa da Kaltum Abba. A cikin wata sanarwa da ta fito daga asibitin ta ce ministan zai kawo ziyarar ne a gobe Asabar 25 ga watan nan da muke ciki domin jajantawa asibitin da kuma al'ummar jihar Kano da ma gwamnati baki ɗaya sakamakon rasuwar likitocin biyu har ma da wani likitan asibitin Dr. Abdulkadir Abubakar wanda shi kuma ya rasa ransa sakamakon hadarin mota. A nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano karkashin jagorancin kwamishinanta CP Habu Ahmad Sani na sanar da al'ummar jihar Kano cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC za ta sake gudanar da zaɓuka gobe Asabar a ƙananan hukumomin Bebeji, Tudun Wada, Doguwa, Rogo, Kumbotso, Kiru, Bunkure, Minjibir da kuma ƙaramar hukumar Madobi. a don haka al'umma su tabbata sun kiyaye dokar haramta kai kawan ababen hawa kamar motoci a daidaita sahu da babura tun daga daren jajiberin ranar zaben har a kammala a wannan kananan hukumomi guda tara da za a yi zaben in banda motocin asibiti jami'an kashe gobara ma'aikatan zaɓe da kuma waɗanda hukumar zaben ta tantance wannan na kunshe ne cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandar a nan jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya sanya wa hannu cewa ta hana ɗaukar duk wani makami ko kuma abin cutarwa a yayin yayin gudanar da zaben. Aminu Ahmad Abbas daga teburin labarai.
To daga karatun labaran sai kuma wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda aka kama wasu daga cikin waɗanda ake zargin sun hallaka wani matashi muzammil a unguwar tukuntawa kuma jakadiya Aisha Muhammad Abubakar ce za ta karanto ra'ayoyin.
Za mu fara da saƙon Bilal sabon garin Zara inda yake cewa matashi Allah ya ji kanka su kuma Allah ya shirye su. Tab Dijan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Saƙo daga Nafi Uriruwai. Wannan kuma saƙon cewa yake 'yan kwamiti sannunku da ƙoƙari. Maka samu zammil aniyar moɗa ta biranda. Saƙo daga Ibrahim Burga gunduwawa hayaƙi baka ɓuya. Wannan rashin imani da me yayi kama saboda ba ku samu abin da kuke so ba sai ku kashe shi to Allah Allah ya shirye ku. Sako daga Jamil Mai Glass Mariri. Za mu karkare da sakon Atiku Fillo ɗan Kanjiba inda yake cewa wai sai ku kashe mutum akan kayansa to Allah ya ji kansa ku kuma za ku girbi abin da kuka shuka. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonninsu ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
To madalla. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda kibiyar tiraka ɗin jami'an tsaro ta nuna motar wani direba bayan da ya ɗebo masu garkuwa da mutane bai sani ba.
bindiga sama sai suka yi harbi takwas sauran fasinjoji na suka kama kuka dan wasu ma har fitsari ta mun a motsa Da fari dai jakadan Baba Suda na fi isa lisi ne, ya yi arba da direban a ruɗe inda ya yi fakin a tashar motar unguwa uku. Yana tsayawa kuma bai zame ko ina ba sai gidan wanka da ba haya. Ya je ya ɗan rage ruɗanin da cikinsa isamu, lamarin da ya sanya jakadan namu da kwan fitowarsa, don jin ko meye dalili. bayan kuma ya fito ne, sai yake labarta masa cewa, ai wasu da ake zargin ‘yan garkuwa da mutane ya ɗauka daga Abuja bai sani ba, ya kuma ji suna ta waya cikin wani yare shi kuma yana jin abin da suke faɗa saboda yana jin yaren, kuma daga sun ɗan kira waya sai su kashe. Nan dai ya gane cewa ba su da gaskiya, ashe ashe ‘yan garkuwa da mutane ne jami'an tsaro suke bibiyar su wato tirakin ta wayar da suke yi.
na taso daga zuba a abuja na yi lodi karfe ɗaya na dare su su uku muka to da su suna yin waya sai su kashe suna yin waya sai su kashe to ban yadda da su wasu sakamakon suna fullaci fullancin nan na kaɗan sata wani abu daga ciki to daga ƙarshe dai kuma shi already an ma samu a tiraka ana bibiyan mu so har aka zo zaria To kibiyar tiraka ɗin jami'an tsaron da ta datse su a Zaria, inda direban yana zuwa kawai sai ya ga jami'an tsaro sun kewaye shi sun makawanya suna ta faman harbin iska. Suka kuma fara binciken kwakwaf ga mutanen da suke cikin motar, ana kuma zuwa kan ‘yan garkuwa da mutanen, sai ya gashi an samu maƙudan kuɗi da bindigu a jikinsu. Nan fa jami'an tsaron suka mai da harbin iska su kuma fasinjoji suka yi ta tsula fitsari.
sai jami'an tsaro suka tare mu a nan wajen suka fara tambayoyi suke tambaye su daga ina suke suka ce daga Abuja suka ce Abuja me kuka je shine suka ce su daga can suke ina za ku je suka ce Zaria so gaskiya a lokacin da ba abin da na fara faɗa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan addu'a kuma da nayi sai Allah ya karba addu'a ta alhamdulillah dan tambayoyin da jami'an tsaron nan suka yi mun sun tambaye ni ɗaya bayan ɗaya da suka yi mun wani tambayo suka ga ba shakin a cikin al'amari na kuma sauran fasinjoji na suka kama kuka dan wata ma har fitsari ta yi mun a motsa so a haka dai kuma ana kunnawa sai wannan aro din na su jami'an tsaro sai ya kama za ya nuna to a nan take aka sauko da su aka yi musu tambayoyi kawai aka tabbatar da su ne wa'annan dan har an samu kuɗi wajen naira miliyan biyu da kuma bindiga a hannunsu ka ebo wa'annan kuɗi da wa'annan mutane suka sa musu hawan kwaf suka sa su a mota suka tafi da su kawai suka binda bindiga sama sai suka yi harbi takwas kawai sai suka ce musu kawai na yi kama gaba na To su direba Naziru da ma sauran direbobi har ma da su fasinja masu fitsari, muna addu'ar Ubangiji Allah ya kiyaye, kuma wannan ɗin shi ne jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya. Sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko. To a yayin da kibiyar tiraka ɗin jami'an tsaron ta nuna motar direban bayan da ya ɗebo masu garkuwa da mutanen bai sani ba, a nan kuma ana zargin an yi garkuwa da baburin wani matashi ne a nan Kano, aka kuma ce sai ya ba da kuɗin fansa za a sakar masa babur ɗin. Har ma aka yi ta magiya ɗan garkuwa da babur ɗin ya rage kuɗin amma ya ce sai an biya babu ragi. ga dai jakada ma'azu Musa Ibrahim da ci gaban labarin.
matashin da ana zargin ya yi garkuwa da mashin ɗin ne ƙirar lifan don neman kuɗin fansa wanda ɗaukan mashin ɗin ke da wuya sai ya ci karo da wani fom a cikin mashin ɗin ɗauke da nambar wayar mamallakin mashin ɗin ya kuma kira shi kamar yadda mai mashin ɗin mai suna ibrahim ya bayyana ma baba suda sai muka yi magana da shi ya ce min ni dan makaranta ne na ce eh sai ya ce min to shi ya yi alkawari ba zai zalunci dan makaranta ba amma zan biya dubu goma sha biyar ya faɗa min daidai inda zan je in ɗauki mashin ɗina sai na ce masa gaskiya ba zan iya biya ba sai ya ce me yasa na ce ba zai yi jiya an ɗauke min mashin ba yau kuma a kira ni in sa kuɗi in yi biyu babu ba mashin ba kuɗi ya yi min rantsuwa da Allah ya ce idan na sa kuɗin nan zai bani mashin ɗina sai na ce masa to ya turo min da account number na shi sai ya turo min account number ita ma abokiyar aikin Ibrahim wacce suka yi waya da wannan matashi da ake zargi ta ce a matsayin mahaifiyar Ibrahim ta je masa amma ya ce shi fa ba laifinsa bane domin zaman mashin din ya fi zaman kuɗin a gurinsa Ni ma mun yi magana da wannan kidnapper na mashin a matsayin mahaifiyar abokin aiki na. To da muka yi magana da shi ya ce kawai zaman kuɗin ya fi zaman babaɗi a hannun shi ma ba laifin shi bane kawo wannan kuɗi. Har na mai bayani ma na ce ko abinci ba mu ci ba ma yau yan uwa ma mun kasa samun dubu sha biyar din ne ya taimaka mana ya bamu mashin ɗaya ce a'a shi ma ba laifin shi bane kawai mu kawo kuɗi To da yake Hausawa na cewa rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya tattabe kaya, kuma idan da rabon shan duka bari ba ta magani, ashe asusun bankin wani mai sana'ar ba da kuɗi da turawa, wato POS ya karɓo, wanda kuma ba su da alaƙa ta sanayya kamar yadda mamallakin wannan mashin, wato Ibrahim ya ce.
To a ƙarshe dai dama na yi wa 'yan sanda report a lokacin da aka ɗauke mashin ɗin da haɗin kan su jami'an tsaro muka je banki aka ba mu wannan information na account. Sai na kira ɓarawon na ce masa na fa sa wannan kuɗin har yana tambaya ta tsakanina da Allah na sa na ce na sa tsakaninka da Allah fa na ce na sa ya ce to ka zo ba ta zan gaya ma daidai inda mashin ɗinka yake ka ɗauka. So can jimawa 'yan sanda suna tsaye su biyu sai gashi gurin wannan mai POS zai karɓi kuɗinsa to ta hanyar da aka yi nasarar kama shi kenan.
To a ƙarshe dai bincike ya nuna wannan matashi ya siyar da wannan babur akan kuɗi naira dubu goma sha biyar duk da dai duk ƙoƙarin da muka yi na zantawa da wannan matashi al'amarin ya faskara da fatan Allah ya tsari gatari da sarar shuka Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda.
To ma'azu tun da batun na jami'an tsaro ne wanda a mafi yawan lokuta yake karewa a gaban alkali. Muna fatan za ka bibi labarin har gaban alkalin, kaga sai mu ji martanin wanda ake zargin, da ma yadda za a yi tuhumar ta garkuwa da babur ɗin. Wadda wataƙila babu tsarinta cikin hukuncin doka sai dai garkuwa da mutane. To labarin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, don haka ne ma jaka da Harun Muhammad ya kasai ya leƙa mana shafin.
Za mu fara da saƙon Bulama Isa Gangare Jos, inda yake cewa kai jama'a, wai ina za mu je ne abin kuma ya zama har da abin hawa aka yi garkuwa da shi, sai dai mu ce Allah ya shirya masu yi. Wannan saƙon kuma cewa yake tab, ai wallahi gare ya rabu da mashin ɗin, Allah ya bashi in sayan wani don wallahi idan ya sake ya je za su iya rike shi daga abba wai sheshe ita kuwa Khadija Zakar Abdullahi cewa ta yi Allah ya shirya mana zuri'a amma wannan abin yayi yawa gaskiya sakon Ammar mai Arsenal makera cewa yake kai kidnapping din babur aka koma wata ran za a dawo kanmu masu kekuna kenan Allah ya kyauta shi ko Usman Ahmad cewa yake to babbar magana daga mutum kuma an koma dukiya jama'a mu koma ga Allah da istighfari a ra'ayin Madina Muhammad Kabir cewa ta yi to da fatan ya tambaya nawa ne kuɗin fansar idan ya kuɗin mashin din sai ya haƙura. Sakon Ahmad Halliru cewa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mashin ma sai an buƙaci kuɗin fansa daga ƙarshe za mu karkare da sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura inda yake cewa kaifin talauci ga matasa ya fi reza kaifi. Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta sakonninku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da Ala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku. Ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na intanet www.jalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki ɗaya, ko ma ku saurari tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya. To can kuwa daga garin tsakuwa da ke ƙaramar hukumar dawakin kudu wani mai tifa ne aka yi zargin yabuwan we ya kuma turmushe mutane shi da har lahira. jakada abubakar sabo yana da ci gaban wannan labari.
Hadarin ya faru ne da misalin karfe shida da rabi na safiyar Alhamis din da ta gabata a garin tsakuwa da ke karamar hukumar dawakin kudu inda ake zargin wani direban tifa ya biyo hannun da ba nasa ba wato wanwe suka kuma yi taho mu gama da wata karamar mota wadda take dauke da mutane goma a cikin ta. Nan take kuma mutum biyu suka rasa rayukansu sannan kuma hudu suka biyo bayan su bayan an kai su asibiti kamar yadda wani mazaunin garin ya bayyana mana ta waya tafi da da gidanka.
Daidai sai in da da wani mutum dan tifas wallahi shine ya zo bige mota ta dauko din a take cire mutum shida ne suka rasu.
Wace irin mota ce?
Mota ce kamar Homa haka take irin Toyota Homa din nan. Wata kuma ta bige su ne tifa ce ta iban yashi. To mu gama suka yi.
Bala Kofur Tsakuwa shi ma dan asalin garin na Tsakuwa ne wanda kuma ya gane wa idansa faruwar lamarin shi ma ya mana karin bayani ta wayar salula.
Shi shida ne suka rasu nan take mutum uku suka rasu a wurin ɗaya rasa asibiti ɗaya suka rasuwa a gida. Wannan shine abin da ya faru kaga mutum shida kenan bai kifa ne biyo wai domin shi ne bosa aka hanyar sa yake kuma waɗannan mutane shida suka rasu duk magidanta ne saboda haka muna kira ga hukuma ta dawo yan kifan nan kunne ta dauki tsauran mataki a kansu dangane da batun ne muka tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar da ke kare faruwar hatsira a nan jihar Kano SP Kabiru Ibrahim Daura wanda ya shaida mana cewa labarin bai isa gare su ba amma dai ya yi kira da masu ababen hawa da su ringa kiyaye dokar hanya To a halin da ake ciki dai ban ofishina bai samu wannan rahoto ba. To kiran da za mu yi shine ci gaba da gargaɗin su kasancewar a kullum muna faɗan illar aran hannu saboda makamancin lamari irin wannan wanda ya faru na haɗari da ke faruwa wanda a ƙarshe aka rasa rai kuma a rasa dukiya. Duk lokacin da aka yi aran hannu kuma aka yi haɗari za ka ga haɗarin yakan yi muni. Saboda haka muna kira da su waɗanda suke da irin wannan muguwar ɗabi'a ta rashin haƙuri maimakon su je su juya sai su ari hannu to su daina saboda lokaci suka yi sai dai idan wani bai taho ba amma in wani ya taho daga anashin ɗayan hannun to tabbas tilas ne za a yi haɗari.
Allah kyauta ya kuma cikin waɗanda suka rasu fatan kuma al'umma za a ringa bin dokar abakar sabu baba suda.
To muna addu'ar Ubangiji ya ji kansu ya yi musu gafara. A nan kuma a yayin da aka samu ɓullar cutar lasa a Kano, masana lafiya suke ta kiraye-kirayen a tabbatar da tsafta da kuma taka tsantsan da abinci da kwanuka a kicin, tunda dai tana farawa ne daga ɓeraye, su kuwa malamai magada annabawa. Irin su ɗaya daga cikin limaman masallacin Abdullahi bin Mas'ud da ke unguwar Kabuga ‘yan azara Malam Abubakar Shu'aibu Abubakar, jim kaɗan bayan idar da sallar Juma'a ta wannan rana. cewa ya yi a mahangar addinin musulunci irin waɗannan cututtuka na lasa, Ubangiji yana saukar da su ne ga mutane idan suna yaɗa fasikanci da fasadi.
kamar yadda muka ambata yana daga cikin sababai shine ketare iyakokin ubangiji to kenan mafi girman sababin da zamu yi ruko wajen fita daga wannan hali shine tuba ingantacce daga dukkanin nau'ikan ayyukan da muke aikatawa na ketare iyakokin ubangiji sannan sai mu bi bayan wannan laifukan namu da kuma kyautata ayyuka mu yi ayyuka na kwarai wanda Allah da manzansa suka karantar da al'umma su yi su to sai mu yi wannan sai mu yi tawassuli da irin waɗannan ayyuka mu roki Allah ya fitar da mu daga ainihin halin da muke ciki to sai dai kuma fa a hannu guda ya ce duk wanda cutar ta lasa ta kashe shahidi ne har ma da hujja da hadisi to saboda haka wanda annoba ta faru ya yi haƙuri ya zauna a garinsa ba tare da ainihin ya faɗi maganganu na rashin ladabi ga Allah ba ko kuma ya ce zai guje wa wannan annoba to lallai idan Allah ya kaddara masa rasuwa cikin wannan annoba to za a bashi ladan wanda ya yi shahada kamar yadda hadisi ya tabbatar cikin ruwayar Imam Bukhari To yanzu shi kenan duk wanda yake son shahada sai ya je ya ɗauko cutar ta lasa lahira salamu alaikum.
ba wai ana nufin dan kwaɗayinka da shahada kuma ka je ka jefa kanka a cikin ainihin halaka ko abin da ya kama da haka ba a'a ka yi haƙuri a bisa abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara maka sannan kuma ka yi riko da sababin kare kai ta hanyar ɗabbaka nasihohin da likitoci da masana lafiya suke ambatawa da kuma nisantar irin abubuwan da ka iya zama sababi na kamuwa da irin ainihin wannan cuta To fatanmu dai Allah Ubangiji ya yaye mana wannan annoba ta cutar zazzabin lasa amin, kuma kafin mu sauka daga layin malaman bari mu ce zuwa rahoton huɗubar Juma'a daga bakin Abba Isa Muhammad kai tsaye daga masallacin da ya halarta ta bakin limamin, jim kaɗan bayan idar da sallar Juma'ar.
kai tsaye daga nan masallacin juma'a na karamar hukumar warawa da ke garin na warawa a nan jihar kano inda kuma tuni aka gabatar da sallar juma'ar bayan hudubar kuma kai tsaye na samu limamin wannan masallaci malam isa usman wanda ya mana karin haske game da hudubar da ya gabatar to hudubar nan ta kunshi abubuwa da dama hidda a dan yi shi a takaice ya hankali akan zakka wajibi ce ga wadda Allah ya horewa domin tana daga cikin shigigan addinin musulunci guda biyar zakka tana daga ciki domin Allah ya hore maka abin fidda zaka baka fitar wannan akwai matsala zaka farilla ce ga wanda Allah ya hore ba amma idan babu abin fitarwa to shikenan sai ibada saboda haka na ja hankali akan wannan wato rukuni mai nauyin gaske idan ana fitar da zakar wannan ci gaba za a samu zai ba mu zaman lafiya zai kawo yalwa arziki a cikin wannan dukiya Allah zai albake da duniya da lahira a ƙarshe me sakonka ga al'ummar karamar kuma warawa da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya babban sako na jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu bi shi sau da kafa mu tsaya akan addini musulunci ko kuma da kwala da ibada domin ita ce abin wato tsira tun daga nan duniya har zuwa kuma ranar gobe alkiyama Allah taimake mu sunana abba isa muhammad sai kun sake jina a nan gaba to sai mu ce an gaida abba bari mu yi walanke nuwa mu dawo fada inda za mu gayyato jakada abubakar sabo ya dawo a cikin kalmominmu na fada
A wannan makon za mu duba ne akan kalma asigiri, ko me asigirin yake nufi ga daidai katin sharda alhaji ilyas ma'az sharda dauke da cikakken bayanin ma'anar kalmar Asigiri kalma ce ta masarautar Ningi wato a Bauchi kenan. Asigiri mashi ne kamu hudu wanda ake yin sa da karfe zalla kuma mafi yawa an fi yin amfani da shi a fadan kusa da kusa wanda mayaka na wannan zamani suke amfani da shi wajen sukan abokin gaba.
da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada abakar sabo baba suda
To mai sauraro kamar kowace juma'a daga kalmomin fadan ne mu ma za mu jalin zamun su kuwa shirin mu kuma yi tirjiya a kofar fada. A madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon Bahari Isa waɗanda su ne suka sada ni da ku. Sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, nake mana fatan mu yi hutun ƙarshen mako lafiya sai litinin idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum.